بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا رانا تجمع wannan yammaci na juma'a daren asabar yau ina ganin biyar ne ga watan biyu watan safar ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma daidai da tara ga watan takwas hijirar meladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na sunan abi dawud rahmatullahi alai daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba a manta ba wancan satin da ya wuce muna cikin babi ne na talatin a mun tsaya ƙarshen hadisi na hamsin da shida wanda kuma wannan shi ne darasin na tara insha Allah na ji masu littafi haka ne ko? hamsin da bakwai ne ko? na hadisi na hamsin da bakwai a na hannu na hamsin da shida na a kafin mu shiga karatu akwai wanda ya bani tambaya ta ɗan kwana biyu kusan na sha'afa sai ɗazun nan zan fito nake ganin tambayin a cikin littafi na na sa ta ne a wani wuri ba daidai inda nake budewa ba ina ga sai ya haƙuri tambayin ta da wayan satuttuka da yawa gaskiya abin da yake tambaya shine kuma ya ban tambayan ne ma hannu da hannu a waje kafin mu fara sallan magariba yake cewa yana samun shi ƙarin bayani game da nafilan rak'atan al-fajr shin fatiha kaɗai ake karantawa a cikinta ko kuma ana karanta wata sura to dangane da wannan matsalan akwai bayani da ya mai tsayi a kanta wanda nan ba lokacin shi bane sai da na bashi a takaice nafilan rakatan alfajir nafila ce da take da falala da ita da sallan wutiri suna cikin sallolin da annabi ma baya barin su na nafila ko a halin zaman gida ko a halin tafiya waɗannan nafilfili guda biyu annabi baya wasa da su rakatan alfajiri da sallan witiri ko a wurin yaƙi annabi yakan yi su kun san nafiloli na rawatif a halin tafiya annabi baya yin su ina fata an gane saboda ha abdullahi bin umar yake cewa in zan yi rawatif to na cika sallah mana na farillan ma an ce ka rage to me zaka kirkiro kuma wani sallar rawatif abinda abdullahi bin umar yake cewa kenan to wannan kenan amma wannan ya zama al-istithna abin da ya shafi nafilan da ake raka biyu kafin sallan asuba da sallan wutiri su ko a halin tafiya ana yin su saboda falalan da suke da shi ɗaya daga cikin falalan rak'atan al-fajri ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi rahama alaihi salatu wassalam yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya wannan nafila guda biyun kawai ta fi duk duniya da abin da ke ciki shi yasa mutum zai gane wannan ne in ya zo mutuwa ina fata an gane idan ka mallaki duniyan nan gaba daya a ce da kudin da bill gates yake da shi da elon musk da su jeff abin nan bezo mai amazon da irin su mark mai facebook a ce duk kudin su a tara maka ba maganan su aliko dangote ake ba idan ka zo mutuwa a baka daman kai na fila raka a biyu ya fi duk wannan dukiyan gaba daya ina fata an gane a ce duk arzikin da ke saudi arabia da dubai imarat da qatar da kuwait da wane ne da brunei duka da amerika da ingila da rasha da faransa da wannan g8 duk a tara maka abin da suke da shi in ka zo mutuwa nafila raka'a biyu ya fi maka wannan an gane wani abin da kyau shi yasa ce khairun min ad-dunya wa ma fiha to annabi yakan karanta ya tabbata cikin ruwayin imam muslim da abu dawud annabi na karanta fatiha a raka'an farko da suratul kafirun kul ya kenan ko a raka'a ta biyu fatiha da suratul ikhlas kul huwallahu ahad wannan kusan shi ne abin da yake gamamme saboda kowa ya iya wannan ya sa malami masu kai faɗan wannan a cikin littattafansu a kosu hadisan kuma sun zo cikin muslim da abu dawud annabi kan karanta fatiha da aya a cikin suratul baqara qulu amanna billahi wama unzila ilaina ila akhir aya wannan ayan guda daya annabi kan karanta ta bayan fatiha raka'an farko a raka'a ta biyu kuma yakan karanta fatiha da ainihin wata aya cikin ali imran qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir aya wani lokaci kuma madadin wannan yakan karanta faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi faqul to wannan shi ma ya zo a cikin hadisi wani lokaci kan karanta a rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fakatubna ma shahidin ina fata an gane wani lokaci a raka'an farko yana karanta fatiha da kuma ayan nan ta cikin bakara inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim to waɗannan duka sun zo a cikin ruwayoyi amma cewan ai fatiha kadai babu wani hadisi akai kai ina fata an gane illa iyaka abin da aka ruwaito daga nana aisha ta ce annabi kan yi nafilan ne khafifatan jiddan wato ba su da tsayi gajeru ne kwarai da gaske har ta kan ce shin yakan ma karanta fatiha kuwa kun gane magana kaga yanzu na ai ba ta ce wa fatiha kaɗai yake ba a saboda gajartan har tana mamakin shin annabi ya ma karanta fatiha to in kaga za ka ɗauki ka bashi hukuncin cewar ai fatiha kaɗai to ai ta tace ma an ya ma karanta fatiha ina fata an gane kaga sai a ce karanta mu da hammatan kenan ai kabba ko ba haka ba Allah sa mu dace a takaice wannan shine abin da ke alaka da wannan tambayar insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin karatunmu a kamar da na faɗa za mu tashi hadisi na zai kama hamsin da takwas kenan ko na'am قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال ما ليش أن كربونا حديثي yace Muhammad bin Isa ya bamu labari Muhammad bin Isa ala'immatul arba'a na hadisi ashabu sunan duk sun fidda hadisin shi da kuma imam muslim ina fata an gane bukhari bai fidda hadisin muhammad bin isa ba sai dai a cikin al'adabul mufrad sannan ya haddasana hushayim hushayim ya ba mu labari shine hushayim bin bashir alwasiti shine cikakken sunan shi malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi yace kala haddasana husayn ya ce Hussein ya ba mu labari an Habib ibn Abi Thabit shi ma malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi ya ce daga Muhammad bin Ali bin Abdullahi bin Abbas daga baban shi daga kakan shi Abdullahi dan Abbas kale ya ce bittu lailatan inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana na kwana a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ya kwana cikin ɗakin annabi ne ko kuma ya kwana ga shiga annabi suna bacci tare dan ya ce inda nabi ina fa indiya din nan ta mecece sun kwana ne a ɗaki ɗaya sun kwana ne a shimfiɗa ɗaya ko kuma kawai yana nufin da ya kwana a gidan annabi alaihi salam kun gane magana to ya ce bittu inda nabi na kwana a wurin annabi to sahabbai wasu sukan je su kwana a gidan annabi alaihi salatu wassalam musamman waɗanda suke da alaƙa da shi ko ta yan uwantaka irin su ibn abbas ko kuma waɗanda suke hadimai masu masa hidima irin su anas ibn malik da makamantansu za su kwana a gidan ne suna dakon wani abu ba sun je ne kawai su sharara bacci ba sun je ne su ga mai annabi yake a cikin dare abin da ke kai su gidan kenan su kwana to sai shi ma ya je wato cid kenan ko inda ake faɗa da hausa sai ya je cid gidan annabi ya je sa ido amma sa ido mai kyau sa ido na lada ina fata an gane ya ce falamma staikaba min manamihi a lokacin da annabi ya farka daga baccin shi sallallahu alaihi wasallam ka kashe shi ba baccin yake ba kenan ko da inda yana bacci ba zai sa annabi ya farka ba ya ce da annabi ya farka daga bacci a ta tahorahu annabi sai ya zo wurin ruwan sarkin shi don na gaya muku a tahuru shine sarki ko a tahuru ruwan da ake sarkin da shi alwudu'u alwala alwadu'u ruwan alwala alghusl wanka alghasl ruwan wanka larabci kenan su larabci manya ko to sai annabi ya zo wurin da ainihin aka ajiye masa ruwan da zai yi alwala da shi fa akhadha siwakahu sai ya ainihin dauki aswakin shi dama mun karanta a baya nana sha ta ce da ruwan alwalan shi da aswakin shi sai ajiye masa su da ya tashi zai same su already suna jiran shi alaihi salatu wassalam da ya zo sai ya fara daukan aswaki fastaka sai ya goge bakin shi ya aswaki da ya gama sun matala hadihil ayat sai ya karanta waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liul albab lalle cikin halittar samai da kasai da jujjuyawan dare da yini akwai ayoyi akwai ababen ɗaukan izina ababen ɗaukan wa'azi amma fa kadai liul albab ga masu ainihin hankali to sai ce hatta ƙara ba an yaktima surata har sai da ya kusa gama suran gaba ɗaya ke sa ce sun matala hadihil ayat ayoyi ne masu yawa ya kawo maka ayan farko ne daga nan sai aka ci gaba da karatu au khatamaha kuma ya gama suran gaba ɗaya ya kai har ƙarshen suratu ali imran da ya gama karanta waɗannan ayoyi sun matawabba'a sai annabi ya alwala sun fata musallahu sai ya zo wurin sallar shi wurin da yake sallah fa salla raka'ataini sai na fila raka'a biyu sai ya salla raka'a nawa raka'a biyu to da ya gama ya na fila raka'a biyu ya ce sun marja ila firashihi annabi sai ya koma kan shimfiɗar shi fanama ya yi bacci masha Allahu adadin abin da Allah ya so awa ɗaya ne minti talatin ne ya dai yi bacci ma sha Allahu an janaba kenan ko iya adadin mintunan da Allah ya ga daman ya sake yin bacci sun mastaikaba sannan sai farka shi sai amfani da ma saboda tallulu ala taraki an samu jinkiri tsakanin gama sallan da kuma farkawa an ɗan yi bacci mai dan tsayi kenan ko fa fa'ala misla zalik sai ya sake maimaita kuma irin abin da yi haka ne ko anaku sun sai ka zafa fa'ala misal zalik sun marja ila firashihi sai sake kuma koma wurin kwanciyar shi abinda yake nufi da ya farka ya sake ya aswaki ya karanta waɗannan ayoyin ya sake na fila raka a biyu ya sake koma bacci kuma ya ce sun maraja ila firashihi fanama sun masai kaza fa fa'ala misal zalik ya sake koma ya bacci ya sake ya farka ya sake aikata irin abin da aikata ɗazu ya aswaki ya alwala ya nafila raka a biyu sun marja ila firashihi fanama sun masa kaza fa fa'ala bisa da zalika kullu zalika kowane farka wanda zai yi yastaku zai aswaki wa yusalli rak'ataini ya nafila raka a biyu sun ma'autara sannan sai wutiri kun fahimci wani abin da kyau sun ma'autara sannan sai ya wutiri to anan abin da za ka kalla cikin wannan hadisin daren wani irin tsayi yake da shi ban gane ko kun gane ba in ka duba an yi bacci an farka aka yi aswaki aka karanta ayoyin na har zuwa ƙarshen ali imrana sannan aka zo aka yi alwala aka zo aka yi nafila raka'a biyu kuma annabi ba wai sallah yake ba yar faki baya wasa ya lada yar madina yake yi ina fata an gane mutanen sake ku hakuri hausawa ne suka samu kwaka a takaice dai shine annabi kan yi sallah ne mai dan tsayi to a zo ai wannan nafila a ƙara a koma ai bacci a farka a sake sai ga kai awa nawa akai ana wannan abu daren gaba ɗaya ya tsayin shi yake to idan kana karanta ire-iren waɗannan hadisan ka karanta irin hadisan su anas bin malik da ya ce annabi ya sallah ya karanta ali imrana da bakara da annisa sai ke ta mamaki kuma sai a ce maka ga tsayin ruku'un shi in ya ɗago daga ruku'u ga jimawa da yake kan ya tafi sujjada in ya je sujjada kuma ya jima kafin ya ɗago za ka ga ai in kai ne kafin kai raka'a uku ma ko hudu alfijir ya fito shi kuma sai ka ji raka'o'i da yawa ban gane ko kun gane maganan ba to anan ne sai malamai suka tattauna ire-iren waɗannan hadisan da suka zo da tsayin nafilan da annabi ke alaihi salatu wassalam da ma magabata suka ce dare da yini yadda yake a shekara dubu ba haka yake a yanzu ba ina fata kun gane tsayin shi a shekara dubu ɗaya dubu da ɗari biyar da ya wuce ba daidai yake da yanzu ba idan za ka samu ɗan shekara tamanin ka tambaye shi shekara sittin baya sati ɗaya kamar yanzu yake kuna yin juma'a kafin kwana ku ji juma'a ta dawo ina fata an gane ka kalli yadda wata yake kafin ka an karace maka wai an shiga august yanzu kafin ka shirya an shiga disamba sai ka ji ana 2025 ina fata an gane kalli tsakanin azumi da azumi kamar wata shida yanzu kaga an gama azumi yanzu ana maganar maulidi wata mai zuwa ina maganar lissafi ne ina fata an gane yawwa ana gama maulidi sai ka ji ana azumin tsofaffi shi ma misali nake bayarwa ana gama shi kuma dama sai sha'aban sai ramadan to sai kai mamakin da kwanakin suke gudu to sai suka ce na daga cikin alamu na ƙarshen duniya ya tabbata a cikin hadisi za a samu taqarubuz zaman zamani za su matso kusa awoyin suna nan 24 hours ne ba a rage ba satin ma kwana bakwai ne watan yana na a kwana talatin ko talatin ba ɗaya shekara tana nan shekaran kamariya kwana 354 shekaran shamsiya kwana 365 suna nan ba su canza ba januwari yana nan kwanan shi 31 kun gano na abin da kyau amma tsayin shi a shekara dubu da ya wuce ba daidai ke ba da yanzu ko shekara 200 ko 100 ma da ya wuce to wannan shine taqarubuz zaman yana daga cikin alamatu sa'a a sugura alamomin tashin kiyama a samu lokaci ya ainihin matsi kuma muna ƙara tafiya lokacin na ƙara matsewa ne kuma kun fahimci wannan abin da kyau to wannan shine amsar da malamai suka bada game da irin waɗannan nafilfili da annabi yake alaihi salatu wassalam kaji ya karanta raka'a ɗaya ya karanta bakara ya ce maka ruku'un ma tsayinta ya kusa tsayi wanda aka yi a sallah ke sa anas bin malik ya ce da nabi annabi sallan dare alaihi salatu wasalam sai da na niyan kamar na gudu saboda ya yi laushi cewa ya saka ina fata an gane dan annabi bai kira shi ba sai da ya bari annabi ya fara nafila shi ma ji alwala ya zai jona shi ya ce kan a yi raka'a ɗaya saura kaɗan na gudu ya ce da ya ɗauko bakara ya ɗauka aya kaza zai ya tsaya sai ya ji an wuce ya ce ƙila sai ya kai izu ɗaya aka je izu ɗaya ya ga an wuce ya ce kan yi ankara an gama bakara hankali shi dan kwanta ina fata an gane ya ce sai ga ya tsallaka ya kawo suratun nisa'i to kaga in ka kalli tsayin sallan za ka ce kai wancan daren tsayin shi ba irin wannan bane ba an fahimci wani abin da kyau kala abu dawud to da wannan ne ko malamai suke cewa idan ka ɗauka masu cewa ba a nafila sama da raka'a sha ɗaya cikin dare suna kafa hujja da hadisin na na Aisha daga cikin kuskuren da suke shine hadisin na na Aisha abinda tace shine ga abinda annabi yake alaihi salatu wassalam ta ga bata bada labarin ya irin wannan sallan ba ta faɗi abinda ta sani ne kun fahimci wannan abin da kyau sana abu na biyu idan ka ce kai ma dole sha ɗayan za a yi to kai irin abin da Aisha ta faɗa dan ta ce raka hudu yake a jere baya zama sai ya raka hudu zama ɗaya yake a raka hudu kuma ta ce fala tas'al an hinna wa hinna kar ka tambayi tsayin sallah da kuma kyawun sallah to kai naka kai ma haka ne ka ka wani bangare ka bar wani bangare kenan kun fahimci wani abin da kyau ta ce sai ya huta sai ya sake yin raka'a hudu a jere ya zama guda daya ta ce fala tas'al an hinna wa hinna karka tambayi tsayin sallan da kuma kyawun sallan ta ce sake zauna ya huta sannan sai raka a uku nan ma a jere kun fahimci wani abin da kyau to kaga ga ibn abbas kuma shi ya kwana a gida annabi ya ga kalan wata sallah daban anas dan malik shi ma ya faɗi kalan wata sallah daban kuma da shi ma aka yi sallah ba labari aka bashi ba shi yasa annabi kawai sai raba gardama abdullahi bin umar ake an tambaye shi game da sallan dare yace salatul laili masna masna wannan magana ce ba aiki ba kuma ana gabatar da magana annabi ne akan aikin shi sai bar kofa a bude sallan da raka raka a biyu ai sallama raka a biyu ai sallama har illa masha Allah kai iya abin da zaka iya ina fata an gane shi yasa kaga ai haramai ne da Makka da Madina ai ba ba san hadisan bane ba raka'a nawa suke an samu sahabban da suke raka 40 ba an fahimci na shi yasa Imamul Albani Allah mishi rahama kusan yana cikin hamilun raya na wannan da'awar amma duk malaman saudiya suka ce masu yadda da wannan magana ba kuma malamai sa'annun shi a karatu ba wa 'yan kuci ko bamu ba qala abu dawuda rawahu ibn fudayl an husayn qala fatasawwaka wa tawadda'a a ruwayan fudayl daga ainihin husayn yace fatasawwaka ya aswaki wa tawadda'a ya alwala wa huwa yaqulu yana alwalan yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi hatta khatama sura har annabi gama suran gaba daya wannan shine karshen abin da muka karanta dangane da masail da malam ya bude littafin da shi na ainihin abin da ya shafi aswaki da abin da muka yi ta karantawa yanzu kuma za a shiga babin alwala ina fata an gane za mu shiga babin alwala za mu tafi da hukunce-hukunce masu tarin yawa a ciki dama waɗannan hadisa mun yi ta karanta su ne don galibi ba su da wani sarƙaƙiya in ba da sarƙaƙiya na ilimin hadisi ba to daga nan babin da za mu shiga a yanzu kusan har mu je kitabu sala kitabu siyam kitabu zaka kitabu wane ne yana tafiya ne da fikihu ina fata an gane sai a shirya an fahimci wani abin da kyau to Allah mana muwafaka sannan kuma duk ababen nan da za mu karanta za mu karanta su ne daga wajen wanda ya zo da addini alaihi salatu wassalam wanda zai koya maka ibada kuma ya koya maka tarbiyya ga ibada ga mu'amala sallallahu alaihi wasallam malai ce babu fara'idil wudu babu fardil wudu babin da ke magana akan wajabcin alwala babin da ke nuna alwala wajibi ne ina fata an gane ay la tasihhu sala bidunihi sallah ba ta inganta Allah baya karban sallan da aka yi ta babu alwala ko kuma abin da zai tsaya a matsayin alwala kamar taimama kenan ko malam ci kala haddathana muslim bin ibrahim kala haddathana shu'ba an qatada an abil malih an abihi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم kutubu sita duk sun fidda hadisin shi haka shi uba ibn hajjaj wanda duk mun karanta su a baya yana cikin waɗanda ake musu laƙabi da amirul mu'minina fil hadis da shi da irin su sufyan as-sauri da su ibn uyaina an qatada daga qatada ibn da'amat as-sadusi an abil malih daga abil malih sunan shi amir al-hudhali sunan mahaifin shi an abihi usama ibn umair shi ma al-hudhali to waɗannan hudun farko da muslim bin ibrahim da shuba ibn al-hajjaj da qatada ibn di'amata sadusi da abul malih shi amir al-hudhali duk malaman kutubu sita bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibn maja duk sun fitta hadisin waɗannan an abihi daga baban shi baban nasa kuma ashabun sunan arba'a sun fitta hadisin su banda bukhari da muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي دغا النبي عليه الصلاه والسلام قال يتي لا يقبل الله عز وجل صدقه يتي الله باير كربان صدقه من غلول wacce aka yi ta daga gulul wala salatan hakanan baya karban sallah bi ghairi tahurin wacce aka yi ta ba tare da ainihin sarki ba a nan malai ce layak balullahu salatan min gululin allah baya karban sadakan da aka yi ta min gululin me algulul malamai suka ce asalin hulul shine sata daga dukiyan yaƙi kafin a raba ganima ina fata an gane in aka samu ganima a yaƙi kafin a raba mutum ya saci wani abu wani shi ake ce hulul yasa Allah ce ma kana li nabiyin an ya hulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah bai dace ba ga a ce annabi ya saci dukiyan ko kuma ganima na yaƙi kafin a raba yace duk wanda ya saci dukiya a cikin ganiman yaƙi kafin a raba to zai zo da wannan ran tashin kiyama shi yasa wani ana ta murna ya samu shahada a filin yaƙi annabi ya ce na gan shi a wuta alaihi salatu wasalam sahabbai fa suna taya shi murna hani allahu farin ciki ya tabbata a gare shi ya samu shahada me matsayin shahidi dan aljanna annabi ya ce ai ni na gan shi a wuta saboda kaza kaza da ya sata a cikin ganima kafin araba Allah ya kiyaye to a karkashin wannan malamai suka ce kalmar hulul kuma tana ɗaukar khiyana gaba ɗaya cin amana sata daga dukiyan gwamnati daga dukiyan al'umma an fahimci na abin da kyau suka ce alkhiyanatu cin amana daga amanan da aka baka na dukiya ka ibi wani abu to wannan ya shiga cikin gulul to la yaqbalu Allahu sadaqatan Allah baya karban sadaka min gululin daga dukiya da aka same ta ta hanyar cin amana abun ba na wasa bane ko wala sadaqatan min gululin to kaga anan sai suka ce ya kawo wannan hadisin ke ce wala salatan haka baya karban sallah bi ghairi tuhurin wacce aka yi ta babu tsarki babu alwala to anan sai malamai suka ce yanda Allah baya karban sallan da aka yi ta babu alwala kuma babu taimama in an rasa ruwa wannan sallan Allah ba zai karba ba haka kawai kai sallah babu alwala dan ganin damanka to haka in kai sadaka daga dukiyan cin amana Allah ba zai karba ba ya kamata ana karanta hadisan na Abuja ko yawwa a balla gombe ai ko to shine a nan wannan hadisin imamu tirmizi ya kawo shi a cikin sanarwar tirmizi shi tirmizi ma da wannan hadisi ya buɗe littafin shi ina fata an gane imamu tirmizi da wannan ya buɗe littafin shi yanda hadisin ya zo cikakke shine abdullahi bin umar allah ta'ala ya ƙara masa yarda wata rana ya je gaida wani abdullahi bin amir bai da lafiya abdullahi bin amir dan uwa ne ga usman bin affan mahaifin abdullahi bin amir kawun usman dan affan ne ina so ku fahimci yadda hadisin yake shi wannan abdullahi bin amir ya yi gwamna a basra da khurasan lokacin usman na affan yana khalifan musulmai ya sanya sha zama gwamna a wannan yankin har zuwa lokacin sayyidina mu'awiya ya rage masa ƙarfin mulki ya bar shi a iya basra daga ƙarshe ma da ya cire shi to a lokacin da yake rashin lafiyan da zai rasu ya rasu ya riga abdullahi bin zubair rasuwa da dan abin nan kwanaki ko kuma watanni tsakanin su ba yawa to da abdullahi bin umar shigo wurin shi ya da shi zai tafi sai yake ce masa ala ta da uli yabna umar ya dan umar ba za ka min addu'a ba matsayin ka na babban sahabi ga darajan ka ga kaza ga kaza ina rashin lafiya kuma alamun ba zan tashi ba me ya kamata abdullahi bin umar yi ya masa addu'a ko ba haka ba ya zo ne gaida shi ya jiki ka sannu fa ka sannu to yaka kuma ya tashi zai tafi ci arifa kamin addu'a ba kamin addu'a mana sai ya ce sami'ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu la tuqbalu sadaqatun yanda wacce ruwayan ta zo kenan ba a karban sadaka min gululin daga dukiyan sata dukiyan cin amana wala salatun tunda na'ibu fa'il ne hakanan ba a karɓan sallah bi gairi tuhurin in babu tsarki sai ce ka manta ka taba zama gwamna a basra ina zan maka addu'a ka san akwai aiki ko wallahi abin da ya gaya masa kenan ya ce ka yi gwamna a basra ka manta kuma na ma addu'a ya ce a annabi ya ce la yaqbalu Allahu sala to sai aka ce me yasa ya kawo mishi wannan hadisin a nan ne abin zai kara fitowa aka ce dalilin da yasa ibn umar ya kawo masa wannan hadisin shine shi a lokacin da yake gwamna a basra mutum ne mai kyauta ina fata an gane e kowa na shanawa bayan ya bar gwamnan kuma sai ya kasance yana ta ba wa mutane kuɗi musamman a aikin hajji zai zo filin arfa a lokacin wuri ne da yake sahara ga tsananin zafi ga rashin ruwa in ka tambayi waɗanda suka aikin hajji shekara 60 baya za su baka wannan labarin allah jikan alhaji amadu haruna ya haruna wata muna hira da shi a gidan shi yake ce min na ce yaushe fara zuwa aikin hajji ya ce min 1961 ina fa kaga shekara nawa kenan 63 yanzu ko sai yake bani labari ga yanda arafa da mina suke a lokacin za ka yi mamaki to kaga nan kurkusa ma kenan balle shekara wajen dubu da ya wuce sahara ne ba komai to shi saboda tsaban kyauta irin nashi yakan zo ta shayar da alhazai ruwa a daidai wannan lokacin ana aikin hajji arfa ba ruwa ga zafin rana ya sai ruwa ya zo na taraba mutane ya ce duk wannan abin da ka yi allah ba zai karba ba dukiyar sata ne wallahi abin da abdullahi bin umar ya gaya masa kenan ina fata an gane wato abun ba na wasa bane ba kun fahimci wannan abin da ke to ire-iren waɗannan hadisan ne ba a gaya masu mulki da Allah ƙara maka lafiya muna jin kyawawan ayyukanka tun munafunci ne wannan mujamala kenan shi mai faɗan ya san ƙarya ke shi ma wallahi tallahi ya san ƙarya ke ina fata an gane kuma shi ma da ake masa addu'a ya san ƙarya ne wallahi tallahi ya san ƙarya kake kana magana suna kallon ka ne kawai kun fahimci wani abin da kyau haka 'yan siyasa mu suke na najeriya duk abin da kake fara kawai kallon ka suke kun fahimci wani akwai wani malami da ya taba magana da wani daga cikin manya ba zan kira sunan shi ba abin babu daɗi mu wuce wannan babin to abin da nake so na ce anan shine ya ce annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam la yaqbalu Allahu azza wa jalla sadaqatan min gululin wannan magana annabi ne fa wala salatan bi ghairi tuhurin haka nan kuma baya karban sallan da aka yi ta ba tare da ainihin tsarki ba a bar abun haka ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله عنه قال عثمان بن ابي شيبه الله كرم سيده قال حدثنا احمد بن حنبل ناغنشي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم yace Allah baya karban sallan ɗayanku idza ahdatha idan yayi hadasi hatta ya tawadda har sai alwala hadasi shine duk abin da ke bata alwala akwai hadathul akbar akwai hadathul asgar idan misali kai bayan gida ko kai fitsari ko iska ya fita duk waɗannan abu ne da suke ɓata alwala to duk abin da ke ɓata alwala in ya faru da kai to bai halatta ne kai sallah babu alwala in kai ma Allah ba zai karba ba shine la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karban sallan ɗayan ku idza ahadatha idan ya hadasi hatta ya tawadda har sai ya alwala to a karkashin wannan sai malamai suka ce malamai sun yi ijima'i ba su da saɓani cewa alwala wajibi ne in aka rasa abin alwala a yi taimama haka ne ko ba haka ba don dalilin mayin taimama shine mai an rasa ruwan da za a yi sallah haka ne ko to idan mutum ya kan shi a wurin da babu ruwa babu abin taimama ya zai sallah kuma lokacin sallah ya yi wannan gaban tana da muhimmanci kwarai da gaske babu ruwan alwala babu abin da za a yi taimama to shine malamai suka tattauna suke maganganu guda hudu malaman farko suka ce idan mutum tsinci kanshi a wurin da babu ruwa kuma babu abin da zai taimama da shi shine zai yi sallah in ya samu ruwa kuma ya rama sallah ko in ya samu abin taimama magana na biyu malaman da suka ce ba zai yi sallan ba ya jira har sai ya samu dama in bai samu ba sallan ta faɗi a kan shi magana ta nawa ta biyu magana na uku malaman da suka ce ba zai yi sallan ba a lokacin amma zai rama sallan in ya samu dama in ya samu ruwan alaura wajibi ne rama sallan kun fahimci wannan abin da kyau suka ce wa mallam ya jidma'an wala mutayammiman fa arba'atul aqwali yahkina madhhaban yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhabah ina fata an gane suka ce wanda bai samu ruwan alwala ba bai samu abin taimama ba maganganu hudu suka zo a masaban malikiya kuma waɗannan maganganun da za mu kawo guda hudu sun hada da hanab da hanabila da shafi'iya duka wasu suka ce yusalli zai yi sallah a hakan wa ya kuma zai rama in ya samu ruwa ko ya samu abin taimama magana na farko kenan sai ce aksu ma qala malikun amma shine sabanin abin da imam malik ya ce imam malik yana ganin ba za ka yi sallan ba ko ba za ka rama ba sallan ta faɗi a kanka amma wannan maganan ibn kudama ya ce jingina ta zuwa ga imam malik ibn abdulbar yana da ja a kai ya ce ruwayatun munkara ya ce wannan ba magana imam malik ba ne ba amma dai akwai malaman da suke magana ko da malik baya ciki cewa ba za ka yi sallan ba ko ba za ka rama ba magana ta biyu kenan wa asbahu ya imamu asbahu daga cikin manyan malikiya ya ce kar kai sallah lokacin ka samu dama karama wal ada'u li ashhaba imamu ashhabu ya ce kai sallah lokacin a haka ko ka samu dama ba za ka rama ba yanzu maganganun sun fito wanda suka ce yayi sallah ya rama daga baya waɗanda suka ce ba zai sallah a lokacin ba ba zai rama ba waɗanda suka ce ba zai sallan ba zai rama ne da waɗanda suka ce yayi sallan shi a haka kuma sallan shi ta yi magana ta hudun nan tafi inganci kar mu bata lokaci cewa haka zai yi sallan babu alwala babu taimama kuma sallan shi ta yi kun fahimci wannan abin da kyau suka ce daga cikin dalilansu shine an samu sahabban da annabi ya aike su alaihi salatu wassalam a lokacin babu ayan taimama suka sanci kansu a wurin da za su yi sallah babu ruwa suka yi sallan su haka a lokacin hukuncin taimama ba a ma saukar da shi ba annabi ko bai ce su rama sallan ba kun fahimci wannan abin da kyau suka ce wanda zai tsinci kanshi a haka kamar mutumin da kaddara an ɗaure shi za ka ga lokaci irin sel ɗinmu na najeriya gaba ɗaya najasa ne a cikin shi ba inda za ka yi taimama ina fata an gane to in ka tsinci kanka irin wannan wurin ko ina najasa ne ba inda za ka taɓa ka yi taimama ko babu ruwan alwala ka yi sallan ka aka kuma sallan ta yi saboda haramun ne a ban lokacin sallah ya wuce ba a yi ta ba mun karanta wurin tafsirin ranar laraba ko wurin mai kimuna salata suratul bakara a takaice dai wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان waɗannan malaman guda uku da Muhammad Uthman bin Abi Shayba da ainihin wancan hadisin da mu karanta duk rijalus sanadin nan gaba ɗaya kaf suna cikin kutubus sitta hadisin da mu gama yanzu Ahmad ibn Hanbal abdurazak a sana'ani kenan da ma'amar da hammam bin munabbihin shi ne abdurazak bin hammam a sana'ani shi ko ma'amar ma'amar bin rashid al-azdi har zuwa kan abu huraira dukkansu suna cikin kutubu sita kun fahimci wannan abin da kyau قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان waɗannan ukun gaba ɗaya suna cikin kutubu sita an ibn aqil daga muhammad ibn aqil abu dawud tirmidhi ibn maja duk sun fidda hadisin shi shi wannan muhammad bin aqil din yana zaman ɗa ne ga imamu ali ina fata an gane sayyidina aliyu saboda da baban shi da sayyidina ali baban su daya baban shi wani sayyidina aliyu ne ina fata an gane yace an muhammad bin hanafiya ya karɓo daga muhammad ibn hanafiya wanda shi kuma muhammad bin hanafiya dan sayyidina aliyu ne an gane amma ba dan na fatima bane ba ina fata an gane yana cikin mahaifiyarsa tana cikin matan da aliyu ya aura bayan rasuwar na fatima ko sai ta kaɗai ta zauna babu kishiya na na fatima a ina fatima da kishiya ai ba zai yi ba ina fata an gane kamar na na khadija ne aiko mata suna son kisoshin nan har kan bara suke in muna kawo ba e na ce na na fatima na ce ba ke ba yawwa daga cikin abubuwa da misali malamai suke kawo game da nana fatima allah kara mata yarda sai na aliyu ya yi attempting ya kara aure lokacin annabi yana rayu an yi komai har magana ta yi nisa har an bashi annabi ya ji labari an gane ko annabi ya tashi ya kudu ba a cikin mutane ce san ba zai yi ba ya ce sai dai in aliyu zai auri wacce ya saki nana fatima kuma annabi sai maganan da zafi ya ce sai da in aliyu haka ma ya kira shi zai auri yarsu ya saki yata kaga magana akwai zafi ko auren da zai yiwu ba zai yiwu ba to daga cikin dalilai malamai suka ce me yasa annabi yana shi kara aure aka ce ai kara auren halal ne ko shi halal ba wa farilla ko wajibi ba ne ba ina fata an gane kamar cin tuwo ne in ka ci ka daina cin tuwo sai Allah ka maka da laifi ba zai ka maka da laifi ba kun gane ko kamar sa kaya kala kaza ka ce ka daina duk abu ne na halal ina fata an gane to sai aka ce amma na kuma bacin ran annabi da bacin ran Allah subhanahu wataala shi ko menene haramun ne zai kai kama zuwa ga kafirci to sai ce Fatima bid'atun minni Fatima tsoka ce daga jikina abin da ke faranta mata yana faranta min abin da ke bakanta min yana bakanta mata in ka bakanta min kuma Allah zai bushi da kai an zo wurin ko to sai suka ce kuma ƙarin bayani na na fatima tana cikin yanayin da tana bukatan a tausaya mata saboda mamarta ta rasu ina fata an gane yan uwanta gaba ɗaya sun rasu da yayunta da wane ne duka kowa ya rasu ba ta da kowa sai manzo Allah sai sayyidina Aliyu to in aka auro kishiya za ta mata biyayya dole sai kishiya hada su an yi wani abu yau da gobe to idan nana Fatima ta fushi kuma akan gaskiyanta annabi zai fushi in annabi ya fushi kuma Allah zai fushi yace na hakura ke sa har tara su alibe amma da tara su ya kara wani ba ma ɗaya ba ba biyu ba ina fata an gane to shi Muhammadu bin Hanafiya dan sayyidina Aliyu ne amma ba ɗan na fatima ba an gane ko an aliyin radiyallahu anhu kala ka wani ce wai kaji ayan manya wannan manyan gaske kenan ba eh ba manyan abuja ba kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ce annabi ya ce miftahu salati aqhuru makulli da ake budewa a shiga sallah da shi shine tsarki miftahu shine makulli miftahu sala makullin sallah mabudin sallah kai ki kamar ɗaki ne a ce zaka bude to abinda zaka bude sallah da shi a tuhuru shine tsarki wata harimuha haramcin sallah kuma a takbir shine kabbaran harama me ma'ana haramcin sallah kana yin kabbaran harama duk abinda yake halal ne a ɗazu yanzu ya zama haramun haramun ne ka yi magana haramun ne ka ci abinci ka sha abin sha haramun ne ka waiga ina fata an gane ababen da ke halal ne fa amma sun zama haramu shine wata harimuha haramcin sallah kuma at-takbir shine kabbara wata haliluha halaccin sallah kuma at-taslim shine assalamu alaikum duk abin da ke haramun ne da kayi sallama ya halatta kai an fahimci abin da kyau waɗannan ababai guda uku miftahu salati malamai suka ce annabi ya kwatanta sallah da ɗaki kama ƙofar na kulle to gaki da zaka sa ka buɗe a tuhuru shine tsarki ya zama kayi alwala in babu ruwa kuma kayi taimama sanan fashi taimama ana yin shi da kullu ma ala wajhil ardi ba sai ƙasa kawai ba duk abin da ke kan ƙasa ana taimama da shi da ƙasa da dutse da siminti misali da snow in ka zauna wurin da ake kankara kankara da ke zuba din nan ya halatta ciyawa ba wasu malamai sun ta da ciyawa da an ce duk abin da ke kan kasa shi yasa Allah ji kan babban malami mu Dr. Ahmad BUK yace hatta kan kafe din ya halatta kai taimama da shi ina fa ya bada wannan fata yace hatta kafe din nan dan yana kan kasa to da wannan ne malamai suka cin kana tafiya a cikin mota an kiya tsaya a yi sallah kuma kafin ku kai rana za ta fadi in tafiyan yamma ne ko kafin ku kai rana za ta fito in tafiyan dare ne ba za a tsaya ba ya halatta kai sallah kai taimama da jikin mota dan mota akan kasa take ita ba a wannan na ya ce wai akwai wanda suka ce halatta kai taimama da iska iska da ke kadawa akwai wannan fata wanda ya yi akwai alƙabisi muhammad bin ali ya yi wannan fatawan amma shi ya yi ta ne a mutumin da ya zamo an ɗaure shi ba zai taɓa wani abu ba an gane ko sai ce to taimaman shi kawai da iska zai yi ina fata an gane ya yi wannan fatawan ya rasu hijira tana da shekara 404 an gane ko ya ce sallah kuma za ka yi kallo ne kawai ka kalli ƙasa shi ne sallanka yanzu gani nan na ta da ya kama na yi kabbaran haram kana kallon ƙasa akwai wannan fatawan amma wanda yake ba zai iya amfani da hannun shi ba an ɗaure shi ko wani abu ina fata an gane to inda suke fatawa kuma akan iska shine in kana jirgin sama suka ce to mutumin da ke mota kun ce ya taimama da mota tunda tana kan kasa wanda ke jirgin sama ba kafin jirgi ya landin misali za a rana za ta faɗi ko rana za ta fito bai samu ruwan alwala ba ya zai yi aka ce taba jikin jirgi ko ina ko jikin kujerar da ke gaban shi suka ce ai shi ma jirgin akan iska yake kuma iskan ta taho har ta taba kasa ina fata an gane duk duk wannan malamai sun rubutu a kai ba wallahi duk abin nan da na faɗa yana cikin littattafai a rubuce na saboda me duk abin da zaka tina wallahi an rubuta shi musulunci akwai abin mamaki duk abin da ka ga ba a samu amsan shi ba kai ne baka sani ba ko ni ne ban sani ba amma malamai sun sani to shine ya ce at-tuhuru wa tahrimuha haramcin sallah kuma at-takbir kabbaran harama to wajen kabbaran harama sai malamai suka ce menene kabbaran harama shine Allahu akbar me Allahu akbar da Hausa Allah mai girma Allah mafi girma superlative ne ai ina fata an gane ismu tafdil akbar kabir shine mai girma akbar mafi girma to sai suka ce ya halatta na ce Allahu a'azam shi ma ma'anar shi Allah mafi girma Abu Hanifa ya ce ya halatta da wasu malami amma zance mafi inganci bai halatta ba suka ce domin shi ibada tauqifiyya ce ga annabi ya ce at-takbir kuma ba taba jin annabi yayi kalma ba in ba Allahu akbar ba ba taba jin wani sahabi yayi ba saboda haka mu tsaya anan ina fata an gane suka ce wajibi ne ka ce Allahu akbar wa tahliluha kuma at-taslim halaccinta kuma ita ce sallama shi yasa malamai suka ce idan mutum ya sallama kawai tashi ya tafi kar ka zarge shi sallan shi ta yi baka san halin da yake ciki ba ina fata an gane musamman a zamanin jagaba din nan ka ce ya tasbihi dole sai ku yi rigima da shi wani ya ce malam tunda ne mun zo masallacin ku gode wa Allah wallahi haka ce mi ko mu gode wa Allah an gane ku na ce to mun gode wa Allah tun da kuna zuwa tasbihin an yafe muku to amma suka ce ya halatta tasbihin ko da kana tafiya ma kai sai na usman bin affan wani lokaci ana yin sallama kawai sai tashi tafi to a hanya yake tasbihin shi ina fata an gane wani ya taba samu na a masallacin locust ya ce malam yau albani nasiha da an yi sallama sai tashi fita sai shi to ina ruwanka a ƙarshe shi ne a ya tsaya ya yi tasbihi sai ne albani magana ce wallahi malam da sani na nake in ka zauna an dinga zuwa ana damu ka salamu alaikum ba za mu abadi kai tasbihin ba kuma wallahi haka ne in dai kana shugabanci ko a masallaci ka ce za ka yi azkar zai wahala wani ba ruwan shi zai ma sallama mika ma hannu kuma yana da maganar da zai da kai a ba zai ma koma gefe bari ka gama tasbihin ba ina fata an gane to shi sa wasu da sun yi sallama sai su tashi su fita ya je ya ɓula a wani wuri ko a ofis ko a cikin wani aji ya je ya tasbihin shi a can ina fata an gane wata halilu ha a taslim to sai aka ce akwai wani kuma shi da an yi sallama a masallaci kawai sai ɗauko waya fara mani wasu aka mishi magana ce a ran wannan ba subhanallah ina ke wannan hadisin da mu karanta imam abu tayyib shamsul haq azim al'abadi sai ne shafi goma yana tattauna waɗannan kalmomin guda uku miftahu sala'at tuhur wa tahrimuhu at takbir wa tahliluhu at taslim sai da shafi goma yana tattauna matsalolin da ke cikin wannan hadisi ina fata an gane to kaga mu za mu tsallake su ko babun komanda ya ce saura minti uku na'am in karanta hadisi ko guda daya babun rajuli yujaddadu wudu'a min gaida hadasin babun da ke magana akan mutum ya jaddada alwala min gaida hadasin ba tare da alwalan shi ta lalace ba ba tare da wani hadasi ya same shi ba bi ma'ana yana daga cikin kaman sunnoni na mustahabbi ka sake alwala ko da kana da alwala ina fata an gane قال حدثنا محمد بن يحيى الفارسي محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وحول السند وانا محمد بن يحيى بن فارس امام البخاري da immatul arba'a duk sun fidda hadisin shi in banda muslim a cikin malaman kutubu sita muslim ne bai ruwaya a wurin shi ba haddathana abdullah bin yazid al-muqri wannan malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi al-makki za ka yi mamaki akwai hadisin shi a cikin bukhari amma kuma malamai suna da'afa hadisin shi sai kaga an kawo shi a cikin sanadi a ce da'if li'anna fi sanadihi abdullahi bin yazid al-mukri al-ifriqi sai suka ce to saboda me a al-mukri al-makki sai suka ce to saboda me suka ce saboda an same shi da ainihin rauni a wurin haddan shi to sai aka ce hadisan da aka samu ya samu matsala ya kuskure gaba ɗaya malamai sun tattara su kwata-kwata guda goma sha takwas ne ko makamancin haka to idan mutum bai sani ba sai ɗauka duk hadisin da ya shigo ciki hadisin yana da rauni inda aka samu ya kuskuren gaba ɗaya sai da aka tattara su ina fata an gane to waɗanda su bukhari suka rawaito waɗannan sha takwas ɗin ba sa ciki kaga shikenan ko قال وحدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال wannan akwai ababe masu sarƙaƙiya cikin wannan sanadin amma a gurguje abinda abu dawud ya kawo na farko muhammad bin yahaya bin faris da abdullahi bin yazid al-muqri al-makki sai ce wa hawwala sanad mun karanta sha ba aiko ya roto hadisin ta hanyoyi guda biyu da ya kawo daga wannan daga wannan sai sace kawa daga wannan to sai juya zuwa wajen wasu malaman shi kuma wanda gaba ɗaya za su haɗu ne a wurin wani tabi'i ko wani sahabi ko ina fata an gane to sai ya ce musaddad bin musarhadin haddathana isa bin yunus qala da abdullahi bin yazid al-muqri da shi wannan isa bin yunus qala su biyu sun ce haddathana abdurrahman bin ziyad abdullahi bin ziyad al-ifriqi kala ya ce kala abu dawud abu dawud ya ce wa ana li hadithi ibn yahya atqan amma hadisin ibn yahya ni ina ganin ya fi cika ya fi zama atqan ina fata an gane ya fi tabbata a wurin kyawun sanadi an hutaifin daga hutaif wa kala muhammad amma a ruwayan muhammad shi kuma sai ya ce an abi hutaifin alhuzali kaga na farko an ce an hutaifin nan shi muhammad ya ce abi hutaifin alhuzali kala ya ce kuntu inda abdullahi bin umara na kasance a wurin abdullahi bin umar falamma nudiya bi zuhuri a lokacin da aka kira sallan azhar tawadda'a sai ya alwala fa salla ya salla azhar falamma nudiya bil asri da aka kira sallan asr kuma tawadda'a na ga ya sake alwala fa qultu lahu sai nace da shi me yasa misali kake sake alwala duk sallan da za ka yi faƙala sai shi ya ce da ni kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce man tawadda'a duk wanda ya alwala ala tuhurin akan wata alwala kataba Allahu lahu ashra hasanatin za a rubuta mishi lada guda goma ina fata an gane wannan hadisin yana da rauni rauninsa kuma shine shi wannan abi hutaif al-huzali wancan abdullahi ne zid al-mukuri da ne maganar shi dazu abdurrahman ibn ziyad al-ifiriki shine wanda in ya shigo cikin sanadin hadisi ainihin malamai suke cewa bai inganta ba amma an tattara hadisan shi gaba ɗaya guda sha takwas nan da inda ke da kuskure amma abdullahi bin yazid al-mukuri shi ma na da rauni a wurin haddan shi to wannan hadisin malamai sun da'afa shi saboda wannan gutsaif ko abu gutsaif al-huzali da ke cikin sanadin wannan hadisin babban malamin na ahmad shakir yana daga cikin manyan malaman hadisi na duniya a wannan zamani ahmad shakir imamul albani waɗannan biyu ana ganin su ne muhaddis da aka yi a wannan zamani ina fata an gane kowanne su ya kai matsayin muhaddis amma hakan bai nuna cewa kuma duk abin da suka yi daidai ne sun samu kurakurai matsayin su na yan adam kun gane wani abin da kyau duk wanda ba annabi bane ba zai iya kuskure ka rike wannan ka'idan da kyau in dai mutum ba annabi bane ba zai iya daidai kuma zai iya kuskure to shi yasa zaka samu albani a cewa inganta hadisi kaga wasu malamai sun ci hadisin bai inganta ba wannan cikan shi na dan adam kenan shi da kanshi ma yayi wa kanshi gyara kafin ya rasu sai dai taraju'atul albani kuma inda ya ƙara tsawon rai da yayi ta yi yace akwai hadisin da ya inganta shekara hamsin baya yanzu ya gane hadisin bai inganta ba ina fata an gane to wannan hadisin saboda wannan da ya shigo cikin sanadin hadisin ahmad shakir ce rajulin ne majhul yace walam ajid lahu jarhan wala ta'dilan a duk malaman hadisi ban ga wanda yace za a karbi hadisin shi ba ban ga wanda yace ba za a karbi hadisin shi ba a takace majhul ne malami ba su san shi ba saboda haka zuwan shi a cikin sanadin hadisin kawai ya bata hadisi saboda mai saboda bawa magana annabi kariya alaihi salatu wassalam kala abu dawuda wa hadithu musaddadun hadisin musaddad wa huwa atammu shi ya fi cika a wurin ainihin a bayani da kuma sanadi to ire-iren waɗannan hadisan idan suka zo ba za ka ce annabi ne ya ce ba babu shakka alwala akan alwala akwai lada ina fata an gane amma kar ka kafa hujja da cewa annabi ya ce za a bada lada goma in kai wannan kai wa annabi ƙarya kun fahimci ka'idan ko amma lalle in kana da alwala kuma ka sake alwala akan alwala malamai suna cewa nuru ala nurin haske ne akan haske da annabi ya ce duk wanda ya alwala idan ya wanke hannun shi to zunubi yana fita duk zunubin da ya taba da hannun shi yana fita a lokacin da ruwa ke zuba idan ya wanke fuskan shi duk abin da ya kalla na zunubi yana zuba wannan zunubin yadda ruwa ke zuba daga fuskar shi haka in ka wanke kafa duk inda ka taka na zunubi ka je ka ɗanyi gulmace gulmacen ka adal misali an gane ko ko ka je kai ababen da ba daidai ba to za a ainihin kankare maka zunubi a lokacin da ruwan ke zuba a shi kaga sake alwala akan alwala akwai falala wannan kuma hadisi na ingantacci an fahimci wani abin da kyau amma wannan hadisin cewa za a ba da lada guda goma lalle shi hadisi ne mai rauni insha Allahu nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci mun ƙara minti nawa mun ƙara minti uku ko abin da muka karanta ne dai Allah shi ba mu lada na Allah tsare mu da shi na na na ce ai in aka in ka tsinci kanka a wuri mai najasa kamar gidajen sel dinmu da makamantansu ya halatta kai sallanka a wannan wurin a haka shi yasa aka ce ko babu ma misali ruwan a wurin taimama din kai sallanka a haka yau kai sallan ma babu alwala balle sallah akan najasa ita sallah haramun ne a ban lokacin ta fita matukar ba bacci kake ba matukar ba hankalinka bane bayan jikinka shi yasa wanda bai da lafiya aka ce ya sallah a kwance kai sallah a zaune ko a jingine karshen a kwance ma aka ce kai sallah sai kai sallah a cikin zuciyanka kenan saboda mahimmancin sallah ba a bada lokacin ta fita yana fata an gane Allah sa mu dace abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh